بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta asabar biyu ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 daidai da 19 ga watan takwas ko 20 nawa ne ga watan boko ya tara ga watan takwas shekara ta 2023 domin ci gaba da dauran wannan littafi mai albarka sifatu wudu'un nabi sallallahu alaihi wasallam wato sifar alulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan babban malami Fahad bin Fahad bin Abdurrahman Ashwaib wanda ke gudana a nan Al-Faruq Islamic Academy da ke nan Kaduna wannan shine darasin mu na bakwai idan ban yi kuskure ba haka ne mai baji na'am darasi na bakwai a irin bugun hannu na shafi na 39 na wasu kila zai kasance 38 za mu tashi gabar da malaye masa ke da ghaslun rijilaini ilal ka'abain nan ne? babin da malam zai magana akan wanke kafafuwa zuwa idan sawu mun san idan sawu inda takalmi galibi yake tsayawa an sa takalmi mai rufi in an sa sandal inda yake dan tsayawa ma yara dina daure idanuwan kafa dai wannan kullutun guda biyu ɗaya ta ciki ɗaya ta waje shine alka'abain guda biyunsu mala ce ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa arjulakum ilal ka'abain ya ce faksulu wujuhakum a baya mun gama wanke fuska to anan sai ce wa arjulakum a watar wayan wa arjulikum kamar yadda za mu ji da kuma kafafuwan ku sawunku da kuke takawa da su ku wanke su ilal ka'abaini har zuwa waɗannan idan sawu ɗin guda biyu kun ga nan karatun littafin ibada muke yi alola ake ga ana koya ko to a alolan nan akwai aƙida dumu-dumu a cikinsa shi yasa muhimmancin koyon shin ya wuce na kawai wai amfani da ruwan da ake yi a jiki don ai sallah dama ba an ce shine ma'anan alolan ba amfani da ruwa akan wasu gaɓoɓi keɓantattu domin yin wata ibada shine alola to amma kun ga yanzu ya koma ya zama kuma tauhidi saboda babu abin da ya shafi wanke kafa da shafa akan huffi abu ne wanda hakka iya sa mutum ya fita daga musulunci kun fahimci magana musamman a kodin da suke bin aƙida irin ta shi'a da suke karyata ko wanda kwata-kwata ba su wanke kafansu ba na gaya muku na taba addu'a da ɗaya a haramin makka ɗan iran ne su ba ma su wanke kafa gaba ɗaya kuma allah ya ce wa arjulakum ilal ka'abai to da kin wanke wanne akan jahilci wannan ba zai fitar da mutum daga musulunci ba sai dai a ce yayi laifi to amma wanda ke jin Allah ne bai isa ya sashi ba ba haka abin yake ba bai yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane akan wannan to kaga magana ta girmama saboda akwai wani littafin su da zan ganshi wata rana da mun karanta sunan shi manhumu shi'a ithna ashariya su wane ne yan shi'a masu limamai goma sha biyu a cikin littafin ne za ku ga maganansu da bakinsu suke cewa duk annabin da abubakar ne siddiƙinsa to mu wannan annabin ba annabi ba ne a wurinmu allan da ya aiko shi ma ba mu yadda da shi ba su ce kun fahimta to kaga wannan magana ai tafi ƙarfin tafi ƙarfin tunaninmu mu kuma an gane eh to shine mala ya ce allah ta'ala ya ce kuma a wanke kafafuwa zuwa idan sawu wannan shi kai ga wato hadisi kenan na 42 mu kuma wannan gaban gutsin rijilai ne gaba ta nawa ne a jeren giyan kirgan mu 17 Allah ya muku albarka tabbas haka ne gaba ta 17 ko to mun zo yin alola shine abinda zamu aikin mu na 17 kenan wanda ya kai ga gaban hadisin da malam zai kawo na 42 yace akhraja shaykhani ash-shaykhani wato imam al-bukhari da muslim dukkan su sun fitar da hadisi an ibn umara daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara yadda a gare su su su biyu qala abdullahi dan umar yace تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله tsira da aminci Allah sabbata a gare shi takhallafa anna ya jinkirta mana kun fahimta ya jinkirta mana a wani bangaren tafiya nashi ya jinkirta mana sallah kun fahimta lokacin sallah yayi sai muka ga bai yi ta a lokacin da ya saba yi mana ba an yi jinkiri wata ruwayan ma suka ce la'asar ne gashi nan a gaba ya ce fa'adirakna ko waƙad arhaƙna al'asra fa'adirakna amma alhamdulillah mun riske sallah waƙad arhaƙna al'asra amma a lokacin da sallar la'asar ta yi gabma da fita ta iya yiwa wannan a lokacin handak ne domin tarihi ya nuna lokacin yakin khandak annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ma ya fara bada labari yace hunalika abtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida kafirai sun rinka kwararowa suna dannuwa zo su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam su kashe shi wanda wannan Allah ce aka girgiza mu'minai girgizawa mai tsanani menene girgizawan ba a san yawan su ba balle a sanya za a yi yaki da su ba makami wadatacce kuma ba'annan sulasula yana sanin yawan mayaka da salon karfinsu da yanayin karfinsu don ya sayan da zai bullo musu to wannan duk ba wannan labarin ga lokaci ya kure shi ne salman al-farisi ya zo ya samu annan sulasula ya ce wai haka za mu zauna annan sulasula ya ce wallahi ba a yi mun wahayi ba ban san yadda za a yi ba sai ya ce to ni ina da shawara kun san shi da salman al-farisi ba balarabe ba ne wanda Allah sallallahu alaihi ce kawo shawara kaga shugaba na gari yace to mu a wurin mu idan yaki yazo wanda muka san ba za mu iya tunkaran shi ba ko ba mu san kansa ba ballanta na mu masa shiga da molanka a gama da mu mukan fita wajen gari ne kafin su iso mu haka rami mai zurfi mai fadi zurfin shi yanda in mutum yazo da doki ya shiga kan ya fito sai mu kashe shi a cikin ramin ya zama kabarinsa an gane ko sannan ya ce faɗin shi kuma yadda duk ƙarfin dokinka ba zai iya tsallake ramin ba to don haka sai dai a yi ta kallon kallo ko su haƙura su koma ko in suka gama taruwa muka gane ƙarfinsu mu ga in lissafin wanda za a iya yaƙansu ne ya ce ko a fasa yaƙin ko kuma duk wanda ya shiga sai mu kashe shi kan ya fito tunda dama ma muna da yawa sun fi mu ne an gane ko to shine annabi sallallahu alaihi ya ce an karɓi wannan shawara sai annabi sallallahu alaihi ya tashi ya taka tafiya alaikum salam to dan jiya ne muku magana yau kun fusata to ba wasa nake yi kun fahimta Allah ya baku hakuri wasa nake ai kun san wasa na ai so saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taku goma taku 40 sai ce a ba mutum goma diga su haka taku fa ba wai tafiya aka kafa a jejjera ba zai bude kafa daya biyu sai an kirga 40 yace to a ba ku diga wane da wane ku haƙa rami mai zurfin da doki in ya shiga za iya kashe mutum ko ba zai iya tsallakawa ba wai kun gane ko girma abu mun da yanzu ne ba ai billahi ladi da an gama da mu ai an gama da mu ko ramin famfo aka ce mu haƙa ramin da za a sa famfo taka 40 mutum goma to layin da muke goyon indomin nan sai abin da Allah yi da ma iyayenmu ne da masu daka fara kila su sa iya tsira da masu noma da hannu to wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo amma da yake Allah yana so ya zartar da wani abu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya ga har san rana za ta fadi ba su sallar la'asar ba lalla shine wannan hadisin da Abdullah bin Umar yake kawo manzo Allah sallallahu alaihi ce Allah ya tsine musu sun shagaltar da mu daga sallan wusta sallah ta tsakiya sallan la'asar a rana an ga mu'jiza rana na gab da fadi annabi sallallahu alaihi ya ankara saboda yaki ne da hankali ya gaba sai ya ce ya Allah ka tsayar mana da rana mu yi la'asar riwaya biyu ta faru riwayan farko ta ce ranan ana kallo ta dawo baya ta dago ta jira shi sai da aka yi alola kai sallah sai ta fadi wata ruwayan ta ce wallahi ranar tsayawa ta yi cak sai da aka idar da sallah an yi sallama kawai sai Allah ya umarci rana ta fada kun fahimta to shine anan mai ruwa ya ce na san da kun ji kamar labari nake ba ku amma yanzu kun dawo kan ilimin da ke ciki an gane ko ya ce fa'adrakna wa qad arhaqna al'asra ya ce amma mun riski sallan mun samu mun yi ta gabda ala sallar la'asar na nufin ta fita domin da rana ta faɗi la'asar ta fita faja'alna na tawadda ganin cewa ranar nan ta kusa faɗi ai sai muka kama malan na tawadda muna ta alola saboda saurin alolanmu wa namsahu ala arjulina maimakon wanke kafa sai muna sa ruwa muna shafan kafanmu kawai annan sula sai ga da an zo wanke kafa sai ga sahabi kawai ya sa hannu ya shafi kafa ya tashi saboda sauri fanada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mu daga nesa da ya hangi abin da muke yi bi ala sautihi ya daga muryansa me ya same ku ne wailul lil aqabi minan nar haka nan sulasulai yace bone ya tabbata na digadigan wasu fa a cikin gidan wuta wanda ba sa wanke kafansu a wurin alola shafan kafa kuke yi to ku sani digadigan wanda ba sa wanke kafa a alola ya tabbata a gidan wuta bone ya tabbata a gare su kun fahimci wannan kun ga wannan ya nuna wajabci na wanke kafa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai riwaya ce marrataini ya faɗi hakan nan jama'a so biyu aw salasan ko kuma so uku wannan hadisi yana nuni akan cewa baya wadatarwa mutum ya shafi kafa kadai a wurin alola ba ta in dai ba huffi ne ba mun karanta babin huffi wanda shafa safa ma yana cikin sa wannan mun wuto shi to za mu zo kan shi malam zai mai da martani ga waɗanda suke da aƙidar rashin wanke kafa a gaba to amma anan dai mun fahimci cewa wanke kafa wajibi ne tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailun bone kuma duk abinda aka ce aka ce awai aka yi gargadi na azaba a kansa to wannan yana nuni ga cewa wannan abin karanci kaba'ira ne shi an gane duk wani abin da aka yi barazana da la'anta aka ce la'anallahu kaza ko la'ana rasulillahi ko wailun li kun gane irin wannan to in ka ji irin shi karanci wannan aikin kabira ne shi Allah kai mana tsari malai ce na cikin fathul bari mujalladi na ɗaya hadisi na 232 da kuma sharhun muslim na imamun nawawi mujalladi na uku hadisi na 128 malai ce wa qalan nawawi imamun nawawi Allah ya masa rahama ya faɗa karkashin wannan hadisi fi sharhi muslim a fi sharhi muslimin a sharhin da ya masaihi muslim بعد أن ذكر الحديث بأن يكون حديثنا عبد الله بن عمر رضي النبي صلى الله عليه وسلم غاشي غاشا قرشي بأن يغم كاو حديث سيتشي مراد مسلم رحم رحمه الله تعالى بإراده هنا بإراده هنا مراد مسلم abinda Imam Muslim yake nufi Allah ya masa rahama bi iradihi da kawo wannan hadisin nashi huna a wannan gaba dalilin da yasa ya kawo wannan hadisi shine al'istidlalu bihi ya kafa hujja da shi, ala wujubi ghaslin rijilaini a kan wajabcin wanke ƙafafuwa guda biyu a yayin alola, wa annal masha kuma ya kawo shi don ka gane cewa lallai shafa a kan ƙafa, layu jizi ube wadatar ba, duk wanda ya shafa ya tashi bai yi alola ba. An fahimta? Me yasa ina ne hujjan cewa shafa bai wadatarwa a cikin hadisin da muka kawo? hannun da annan sulasule fanada bi ala sautihi ya kira da muryarsa mafi sama mafi dagawa ya ce mene bane ya tabbata ga waɗanda suke digadigan da ba a wanke su bane ya tabbata a gare su a cikin wuta sai wani ya nuna cewa ashe shafa da ya wadatar ba saboda da ya wadatar ba ma zai hana su ba ba zai hana su ba Allah ya datar da mu da haka kin sake yar gayu ce da baki so ke sha ke wanke man oriflame ɗinki to kin kwance ki sai ki koma shafa dangwaliyar ba in kin tashi in kin tashi ado kya sa wancan mai tsada amma dai fa wailil lil aqabi minan nari in dai kina shafa baki wankewa hadisi na 43 da mala ya kawo karkashi wannan matsala shine cewa kadhalika akhraja shaykhani kamar haka nan har wayo imam al-bukhari da imam muslim sun sake fitar da wani hadisin amma wannan karan ba daga abdullahi dan umar bane daga humran bin abani ni ana ya sa himran kuma sunan humran ne wanda yake da kasara sai su mai da shi damma an gane humrana dan abanin yace anna usmana lallai sayyidina usman bin affan sirkin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da abi wadu'in mun karanta hadisin a baya yayi kira da a kawo masa ruwan alola fa zakara sifata wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata ya koyar da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake alola thumma qala humran sannan sai aka ji humran ya ce thumma gasala rijlihi al-yumna sai muka ga Sayyidina Uthman din nan da ya faɗa mana yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke alola ko shi Sayyidina Uthman da ya faɗi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke alola sai ya ce gatala rijlihi ya wanke kafansa al-yumna ta dama ya wanke kafansa ta dama ilal ka'baini har zuwa idan sawu guda biyu ya wanke kafansa ta dama har sai da ma'ana ya fara da wanke dama kenan yanzu wancan hadisi ya gaya mana ana wanke kafafuwa ba a shafansu wannan hadisin kuma yana gaya mana wurin wankewan ma da dama ake farawa kun fahimci fa'idan kawo wannan yawwa ya ce manzala sulasulam ya wanke kafarsa ta dama zuwa asalin wato idan sawu salasa marratin ya yi haka har so uku summal yusra daga nan kuma sai ya sake wanke gabansa kafarsa ta hagu ita ma ya ce misli zalik kamar haka mai yake nufi da mislu dalik so uku yawwa sannan ita ma ya wanke ta so uku taqaddama takhrijuhu wannan hadisin takhrijin sa ya gabata a baya mun kawo shi inji malam ya sake maimaita shi anan saboda fa'idantar da abinda na faɗa ana fara wanke dama sannan hagu eh sai hadisi na da ya kawo na 40 da hudu wata ta ce da shida da hudu ne ko kuwa akwai mai da shida ne naku da shida ne to inda ya rinka tsintsinkawan nan ne kenan amma za mu haɗu ya ce wa min fi'ili abi huraira don muna ya ce wa min fi'ila wa min fi'ili abi huraira ta radiyallahu anhu fi riwayati muslim daga cikin aikin da abu huraira ya ruwaito wanda aka kawo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sahihu muslim yace thumma ghasala rijlahu al-yumna sai ya wanke kafarsa ta dama hatta ashra'a fi saqi har sai da ya shiga kashin zungurniya ya sunan kashin kafa banda wanda tafin kafan da ake sa takalmi wannan kashin da ya taso zo gwiwa me sunan shi a kwauri ga shi nan inda gwiwa yake ido shi ne wancan mai guda biyu shi ƙashin da ke tsakanin idan kafan da ƙwaurin sharaɓa shi ne ba nan ko haka ne to wannan dai ƙashin ina so ku gane kwatancen ne misali ku ƙaddara ƙafa ta ce wannan ba wannan natsayin shi ne nan ne gwiwa na ba na ke sa takalmi to da ya zo abi hurairu ya ce ya wanke ƙafan sannan ai alka'aban shi ne muka yi magana zuwa nan ko ko kula hadisin farko ya faɗi wajibi ne ba a shafa ana wanke shi nan duka ne ko sai hadisi na biyu ce dama ake fara wankewa wannan hadisin kuma na abi huraira ya ce ya fara wanke dama har sai da ya shiga wannan ya fara kawa wannan ƙashin kafan ya wuce idan sawo ashe ya nuna miki kamar yadda aka wanke hannu zuwa nan shi ma kafan an zo ana so ki dan wuto idan sawun saboda ba za ki iya ba da daidai wa daida ba galibi a'a hajiya kake je kuma kawashe kamar safa ba wanka zaki ba lola ne wanda sai ki bari in je har zuwa wurin ina agara agara diddige ne agara ba ba ta fadin shi ba ta sama ake nufi ta fadi dama ai duka shi agara a ƙarfin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine diddigen ma shine agaran kin gane maganan yau wannan idan sawun idan kafa din ana so ya zanto dukkan shi ya shiga cikin wankewa shine abin da shi wannan hadisin yake nufi ashra'a ma'anahu dakhala kun fahimta da yace rijlakul yumna hatta ashra'a fi saqi ai ma'ana hatta adkhala fi saqi har sai da ruwan wankewan ya wuce su gundulmin idanuwan na kafan ki din kin fahimci magana ya shigo dan kashin ya fara dan hawa kashin kafanki na wanda zai zo zuwa gwiwa gwiwanki na kafa jama'a an gane an gane ina so ku fahimci duk hadisan da yake kawo ba maimaici bane akwai fa'idojin da yake nuni akan su na farko ya wajabta mana wanke kafa babu shafa na biyu ya nuna mana dama ake yi na uku ya nuna mana in kin zo wankewa ana so ki dan wuto idan sawun ki kadan saboda kar a zo ki samu lum'a wurin da ruwa bai taba ba shine muhalli shahid jama'a muna tare to mu je thumma gasala rijlahu al-yusra daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya wanke kafarsa ta ta hagu hatta ashra fi saqi shi ma har sai da ya shiga cikin yawo idanuwan sawunsa suke zamto suna cikin abin da ya wanke wa fi nihayatil hadith a ƙarshen hadisin sai aka ji qala abu huraira ya buɗe baki Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce hakaza ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanda ku gane muku nan ba shi shigi ne ba ba feleke bane ba san iyawa bane mai gidan ne da kansa ogan mu haka mun ga ya aikata rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito a sharhi sharhul muslim din nawawi ko mujalladi na ɗaya hadisi na 246 Allah ya samu dace malai ce min hadal hadith daga wannan hadisi da muka karanta ne akhil muslim ya kai dan uwana musulmi ya tabayyan yake fito mana a sarari tabayyana yake fito mana a fili annal ka'abaini cewa ashe idanuwan tsawun nan guda biyu kulluhu dakhilun fil ghasli gaba ɗayan su ashe suna shiga cikin wurin alola da nake ta kuskure kun fahimci magana ko kuma idan daidai kake alhamdulillah ashe shigar da su da nake daidai nake yi in kuma da ina yi ne dan kawai in yi to yanzu kuma na san ibada ne ashe ina da ladan shi dakhilun fil ghasli ya shiga cikin wanke wanda Allah yake nufi a ayan da muka karanto wa hadha wadihun wannan kuma ma ba sai an cece ku ce ba wadihun a fili yake a sarari fi qaulihi a cikin fadin abi huraira da yace hatta ashra'a fi saqi annan sallallahu alaihi sai da ya shiga as-saq ya shigar da wato kwaurin kafansa ai kashin kafansa ko sai hadisi na 45 mala yace alil al-mustawrid an kalbo daga al-mustawrid radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kwala ya ce kanan nabiyu ne naina ya ce ka annan nabiya hmm? kuma naku ka anna ne akwai mai kana to mu namu ya ji daɗin kwamfuta e, nan ya ce ka anna amma kana ne hmm. kar ku yi kansilin ku rubuta a sama ne kawai ya fi ladabi kana nabi sallallahu alaihi wa sallama idza tawadda'a lallai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya kasance idan yazo alola wanke kafafuwa muke fa kakkumanta idan annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo alola ya nufi idza tawadda'a idza arada alwudu'a kenan kun gane idan yayin nufin zai alola dalaka asabi'a rijlaihi bi khinsarihi dalaka ba zalika bane dalun dalaka yana cuccuda asabi'a rijlaihi yatsun kafansa ina ma'ana cuccudawa ba tsakanin yatsan kafa in wannan misali kafa ne ba zan bude ka kuce na zage ku idan wannan kafa ne ai kafa na da yatsu kamar haka dalaka asabi'ahu dalaka bin nufin shine yana cuccuda tsakanin asabi'ahu tsakanin waɗannan yatsin nashi wani irin cuccuda haka yake cusa sai ya ta gurza yanda wasu suke a'a bi khinsir yana amfani da wannan yatsan nashi kun ga amfanin sanin sunayen yatsu ko an gane wannan yatsan na al-yusra na hannun hagu za ku zo ku gani a gaba malam zai kawo zai amfani da wannan yatsan na karamin hannunsa na hagu hannunsa na hagu zai amfani da wannan yatsan dan autan an gane zai amfani da shi ya cuccuɗa yatsun haka ya kwaddara wannan kafa ne zai rinka sa shi a tsakankanin kafa ko ki sa shi ko ki rinka yi daga sama zuwa ƙasa ma'ana dai in dai ruwa ya shiga to shine dalaka ya cuccuɗa ya shigar da ruwa amma da wannan yatsa na san da yau mu hannun dama muke sawa kuma mu bi yatsun duka kila shi yasa muke tsufa da wuri kun fahimta eh an gane sunna a nan gurin an fahimta ta Allah ya sa mu dace rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito hadisi na 148 wa tirmidhi da imam tirmidhi a hadisi na 40 wa ibn majah da ibn majah Allah ya ji kansu da rahama a hadisi na 446 wa qala al-shaykh al-albani babban malami Allah ya ji kanka da rahama mala albani ya ce hadithun sahih wannan hadisi ne ingantacce a cikin a cikin littafin sahihul jami' ko hadisi na 4576 qala as-sanani imamu as-sanani ya fada a cikin littafin sa as-subul ya ce ba da an aure da hadal hadith bayan ya kawo wannan hadisi da muka karanta na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin mustawrid na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya nufin yin alola yana cuccu da yatsun kafansa da karamin yatsansa to imamu imamu sanani Allah ya ji kansa da rahama sai ya ce huwa dalilun ala ijabi takhlil al-asabi wannan hadisi dalilun ma'anan dalilun hujja ne wannan hadisi ya zama hujja ala ijabi takhlilil asabi ala akan ijabi wajabcin takhlilil asabi tsefe yatsu wajibi ne a tsefe yatsun kafa wa qad thabata min hadith ibni abbas tunda yace annabi sallallahu alaihi ya kasance in zai alula yana yi kaga ko biyayya gare shi ai wajibi ne to hadisi yace ya tabbata daga abdullahi dan abbas aidan har wa yau kama asharna ilaihi kamar yadda muka yi ishara a baya wa huwa alladhi akhrajahu at-Tirmidhi kuma shine hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar wa Ahmad da Imam Ahmad wa Ibn Majah da Ibn Majah wal Hakim da Al Hakim wa hasanahu al-Bukhari malam Bukhari yace hadisi ne hasan wa kayfiyatihi yanda ko ake tsefa yatsun nan na kafa an shine ya kasance an yi khallila mutum ya tsefe yatsun kafan shi idan ya zo wanke su a wurin alola biyadihil yusra da hannunsa na hagu a hannun hagu kuma bi khinsarihi da dan karamin yatsansa da muka yi kwatance da shi minha na wannan yatsa wannan wannan hannu din sannan kuma to ta ina zai fara idan ya zo tsefe yatsun kafa din yace bi asfalil asabi da yatsa mafi ƙasa mafi gajarta wanne ne shi na kafa wancan ɗan mutsilin kun gane ɗan mutsilin na can gefe ɗan uwan hinsar ɗin a hannu muƙaddara wannan kafa ne to wannan tunda wannan yatsun kafa ne wannan yake nufi shine bi asfalil asabi asfal shine abin da ke ƙasa ai yawanci zaka ga duk da ana ya samu halitta mutum yatsun kafansa duka so tsayin su daya akwai da ke gani haka amma dai abin nufi shine wannan ɗinnan na farko an gane ko wa amma kaunu takhlil bil yad al yusra amma fa ku sani cewa da aka yi a tsefe yatsun da hannun hagu da alkhinsar din hannun hagu falaysa fi nafsi Allahu akbar kun ga amana ko yace ba ya zuwa hadisi bane dan ina so ku yi ba zan ce muku annabi ne yace ba kaga ya nuna malami yana da tsoron Allah yanzu ne na so sai ce to ai annabi ma yace kaza ko Allah ya ce wallahi ku kiyaye faɗin cewa annabi ya ce ba ku sani ba ko ki faɗi magana ki ce annabi ya ce na gani nan kurannan da muka yi na duwa da su malan nura annabi sallallahu ya ce man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya mun ƙarya da gangan falyatabawwa maqadahu minan nar to ne mun bu zaunin shi a gidan wuta yana nan aje mishi to shi yasa malan tsoron wannan yace falaysa fil nafsi ba ya zo a cikin hadisin bane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya tsefe da hannun hagu ne kai tsaye wa innama sai dai wannan magana mun samo ta ne inda qala al-ghazali imam al-ghazali Allah ya masa rahama ya ce innahu yakunu biha zai kasance ne a tsefe kafan nan wurin wankewa da yatsan hagu qiyasan alal istinja'i nayi kiyasi ne akan yanda ake asalin wato tsarki na bayan gida da hannun hagu kun fahimta da hannun hagu ake yin ake yin tsarki a na bayan gida ko yace to shi yasa sai amfani da hagu ya san dai annabi sallallahu alaihi yana tsefewa tunda ya cin ya nufa alola yana tsefe yatsunsa to amma hadisin bai ce da yatsa kaza ba yace ni ne ne kiyasin cewa a tsefe da hagu saboda ko tsarki zai yi da hagu yake intaha wannan shine karshen maganarsa shine ma'anar wannan alif din da ha'un da kuka gani intaha ma'ana maganarsa daga nan ta kare yana cikin asubulin an duba mujalladi na ɗaya shafi ko hadithi na shafi na 480 Allah ya saka musu da alkhairi to shine sai malam ya ce hadisi na 46 ku yanzu naku da nawa ikon Allah har biyu amma akwai inda ya haɗe ne shi yasa malam yace an liqait ibni subrata an karbo daga liqait ibni subrata qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace asbigil wudu'a ku tsantsanta ku kyautata alola ku yi ta kamar yanda kuka gani ina yi wa khallil bainal asabi'i kun gani ko sannan ku tsefe tsakanin ƴan yatsunku kun fahimta ku tsefe tsakanin ƴan yatsunku kun ga ƙara tabbatar da ana yin haka shine yace qauluhu bainal asabi' fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a tsefe tsakanin ƴan yatsu din nan qala sanani imamu sanani yace zahirun a fili ƙarara mun fahimci cewa fi iradi asabi ilyadaini yana nufin wannan tsefewan kun ga ya ce yatsu a hadisin nan shi kuma malam fa'idan kawo shi shine yanzu shin yatsun nan na kafa ne kada yake tsefewa ko hadda na hannu kun ga wani sabon ilimin ko kun kula dan hadisin da aka kawo sai kaga akwai wani dar ilimin da aka dauka mun samu wajabci mun samu ana farawa da dama mun samu ana tsefewa da yatsa ko to yanzu kuma abin da za mu samu a nan shi ne tsefe wannan shin kafa ne kaɗai ko ya shafi hannu tun da ai asabi ya ce yatsu kuma a ganganji a inda ake yin alola inda ke da yatsu ya shafi kafa ya shafi hannu to wanne ake nufi wancan hadisin ya ce yana tsefe yatsun kafafuwan shi hadisin da ya wuce ya tabbatar mana da yana yin na kafa to shi kuma wannan hadisin sai ya ce qauluhu bainal asabi tsakanin yatsu sai ya shiru bai ce asabi rijlaihi ba anan da Allah kuna ganewa kuna fahimta sosai wannan hadisin ya ce kawai na tsefe yatsu shi kuma bai ce yatsun kafa ko na hannu ba shine imamu sanani ya ce zahirun in mun kalli hadisin nan a fili yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyautata alola kuma ku tsefe yan yatsun hannu ku tsefe yan yatsun ku bai ce hannu ko kafa ba shine sai ce to fadin sa da yace ku tsefe ɗan yatsu din nan qala sanani sai imamu sanani yace zahirun yafi a fili abinda hadisin ke nunawa iradati asabi'il yadaini war rijlaini yana nufin yatsun hannuwa ne ma da kafa gaba daya saboda ya zama hadisi shamil am ya game yatsu shikenan kafa da hannu duka suna da yatsu a cikin gabobin da ake ake alola da su yace qassaraha bihima bi hadithi bin Abbas kuma hakan ya fito fili a hadisi Abdullahi dan Abbas shi ma yana cikin asbul mujalladi na 1 shafi na 47 yace akhraja hadisu akhraja hadisu laqit almutaqaddam hadisu al-laqit wanda ya gabata na Abu Dawud ya fito da shi hadisi na 100 ya fitar da shi hadisi na 142 da Imam Tirmidhi hadisi na 38 da Imam Nasa'i hadisi na 114 da ibn maja hadisi na 407 da hakim a mujalladi na ɗaya hadisi na 148 qala al-albani mal albani yace hadisi ne ingantacce a cikin sahihul jami' hadisi na 940 kun fahimta to wannan wata gaba ne a gaba yace ar-raddu ala man qala bil masi ala ar-rijlaini duna al-ghasli wa haka tahqiqu billahi wa billahi tawfiq yanzu a nan mun wanke ƙafafuwa. Kun fahimta? To mun faɗa cewa abin da ya shafi wanke ƙafa a musamman maganan huffi abu ne wanda akwai matsalar aƙida a ciki musamman 'yan shi'a suna kafewa da wannan sosai. Sai ce to a nan za mu tsaya tun da annan sulasulam ya ga wasu sun shafa a ƙafa ya maida musu da martani. Ko? har ya ce musu diddige yana cikin wuta na wanda bai wanke kafafuwansa ya ce to anan mu ma dole mu bi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mu mai da martani ga wanda suka ce shafan kafa ake yi kun gane ko ba wankewa ba kamar yan shi'a din sai ya ce to haka taqiqu ga yanda abun yake a diddikin sa wabillahi tawfiq kuma Allah shine abun fatan dacewar mu ma'ana ba mun yi ne wai dan mu maida musu da martani ba ko kuma maida martani a daidai ne wanda annabi ya maida mai da martani ba dole ka maida mishi ba dole ba inda ka iya yace na farko ammal masu ala rijlain min duni khuffin mutun yayi shafa akan kafansa min duni khuffin ba tare da khuffi ba kun ga idan akwai khuffi ba mu da kes kun fahimta in dai mutum ya sa huffi ko ya sa safa sai yayi alola ma'ana ya sanya sai da ya alola sannan ya sa kun sai na daga cikin sharadi mun sha fada in zaka sa huffi ko zaka sa safa kuma ka san kana da ninyan gaba zaka yi zaka sake yin alola ba tare da kana so ka cire shi ba to dole kafin ka sa shi ya zamto kai alola ko da ba sallah zaka yi ba dole ka yi alola sai ka sa safanka ko ka sa mene huffinka sannan kuma shi ma wannan shafan aina hadasi ne wanda yake karami ma'ana bawali fitan iska ko bayan gida su ne an aka yi ko an yi tsarkinsu aka zo alola za a yi shafa huffi ba sai an cire ba amma duk mutumin da ya sa huffi sai janaba ta kama shi ko kuma al'ada ko jinin biki ko kaza to yanzu dole kuma ya cire wannan safa ɗin idan zai abin nan jama'a an fahimta to shine sai malam yace yin shafa akan kafafuwa min duni hufin ba tare da hufi ba dan hufi mun san hukuncin sa ba mu da jayayya akan sa lam yathbut an annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda kaga ya zo alola ya shafi saman kafa sai ka kalli kafa in kaga hufi akan a kafansa ko safa to yanzu ka san cewa wannan shi hukuncin sa daban amma wanda babu safa a kafansa sai kaga yayi shafa akan kan fatan kafansa sai ka ce da shi wani kama akwai kuskure annabi sallallahu alaihi hadisi ya tabbata cewa wankewa yake sai ka kaddara bai sani bane ko ba haka bane yace a'a ni fa wannan ba ita ce mazhaban mu ba to to to to kara da kiyashi kun fahimci magana an yi kitso da kwarkwata sai ka san ga inda ya sa gaba sai ce to Allah ya shirya ko kuwa ai ba rikici yanzu a addini ina batun rikici kawai ka ja aya da hadisi ka bar mutane da su wanda Allah ya sa yana da rabo ya ɗauka wanda kuma ya gabe mishi ba shi kenan kai ka gama naka na malama sai ya cire sai ya cire kin fahimci magana kun fahimci tambayanta ta ce mutum ne sai ya yi alola lokaci ya yi sallah ba tare da ya sa safa ba sai da idan da sallan sai alolansa ta karye ko sai ya sa safan da ya zai fita kuma sai zo zai alola kun gasan da ya sa safan an shi gairu mutawaddir baya cikin alola to shine take tambaya yanzu zai yi shafa akan safan sai na ce a'a sharaɗin shafa akan huffi ya zamto sanda ka sa shi kayi alola dole ka yi alola ta farko babu shi sannan sai ka sa shi shine abin yana ɗau ƙa'idan shi validity period ɗin shi lokacin da yake kasancewa lilmukim wanda yake mazaunin gida awa 24 awa 24 za ka iya yi da shi yanzu ni karfe biyar da rabi da minti biyar sai ne alwala sai na sa sai na sa safa kin fahimta to ya halasta yana kafa na rinka shafa a kan shi har gobe ko ne bacci ko ne bacci aka ce ma ne bawali ne bayan gida kuma yana kafa in yi ballanta na bacci kun fahimta kun fahimta aidin mun yi shi a karatun ranar juma'a in za ku iya tunawa to idan mutum yake matafiyin gida ne yana da kwana yana da awa 24 ne almuqim mazaunin gida kin gane yanzu idan gobe ta yi war haka to yayi expiring ko da alola na nan ko da ina da alola idan na zo zan cire shi in wanke kafa ba zan yi sallar magariban gobe da shi ba ga wanda yake kuma matafi shine mai awa na 72 72 kwana uku um musafir saboda shi kin ga ita kanta sallar ma an tausaya mishi an rage mai tsayin masu hudu sun koma biyu ina ga alola kilan ya tsaya alola kidnappers na wurin kin bance magana ko kuma a dama ai da ka cire bacat in ji malam danja eh wani malami ne mun je da awa da mala adama wai Allah ji kansa da rama ina tuki ban san da rami ba kawai na bigi ramu yana bayan mota sai da ya daga sama kan shi ya bigi saman motan hulan shi ta dawo kan goshin shi bacci kuma yake kawai na farka dattijo ne sosai ya haife ni kawai sai ya ce ya shek da yake motar doguwa ce irin 18 nan na ce Allah ya taimake ka mala da mawu ya ce dan ja kana magana ne ce ce hadhihi alhanya bacat ta wannan hanyar bacet ya ce bacet ya ce wallahi bacet shek kawai sai ya kwanta ya ci gaba da bacci dattijo arziki ɗalibin su malam su madaga shek abakar gumi ne shekaran jiya ma yana makarantar nan shi Allah ya sa mai son ƙur'ani in dai kai ɗalibin ƙur'ani ne kawai yana son ka shine ko ta karima da take musabaka a Kaduna lokacin wata yarinya ne Allah ya ba ta ƙur'ani in ta hau ba mata fitilla shi ne suka yi kamfin a kinkino aka tafi kano musabaka a shekadiyar lahu amran Allah ya zartar da wani abu da zai faru ana zuwa ɗan takararsu na farko aka dinga mai jan fitilla shi kuma ya fita ya je ya yi alola ya dawo aka ce wane fa ya hau ya ce yaya aka ce to ai ba wanda ya kai shi shan fitilla ya ce subhanallah mu jira karima kawai to ya aka yi bacci ya ɗauke ko ya fita aka kira karima da ta zo kawai sai Allah ya kwace hadda wallahi sai tafi wancan mashan fitilla shi kuma ya ce satinsu hudu suna kamfin ɗin su karima a kinkinau shi ne da aka zo aka ce mai karima ta yi ce alhamdulillah allahu akbar sai gaba wanda ya kabara ba sai ce ya karatunta aka ce ta ai garawa ne sai ce hazihir kamfin ma kamfat shi haka yake maganganin shi ya ce hazihil kamfin ma kamfat kawai wannan kamfin din ba ta yi ba ya ce kawai mu koma kaduna ɗan jabai bawan Allah ne na ƙarshe Allah ya ƙara musu lafiya to shi ne malam a nan ya kawo na amsa tambayinku jama'a yawwa ya ce shafa da mutum zai yi a kafafuwa ba tare da huffi ba bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce magana ɗaya da bata da ta biyu wa amma ma ya atamidu alaihi almani'una bi dalilihim fi qawlihi ta'ala yace amma kunga ma ya atamiduna alaihi almani'una abinda wanda suke hana yi wanke kafa suke yi masu hanawa dalilin su da suka dogara da shi a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa msahu bi ru'usikum wa arjilakum arji kun ga wa arjili lamun ɗinnan ta ɗauki me kasra kun ga ana baya kuma fatha ne kun duba riwayoyi ne guda biyu yace to suna kafa hujja su masu hanawa akan cewan Allah ya ce wa arjilukum ilal ka'abaini da kafafuwanku zuwa idan sawu bi kasril lam arwayan nan da ta zo da kasran arjuli ya ce fi kalamil arjulikum a cikin kalman kalimati arjulikum a cikin kalman arjulikum da ta zo wa ya ƙuluna har suna cewa annahu atufun ai wannan yana nufin goyawa ne ala ru'usikum da aka ce shi ma na kai a shafe shi ba an ce a shafi kai ba to ai wai wawun din nan da ta zo na arjuli ita ma wawul atufi ce tana nufin su ma kafafuwa ku shafe su ne ba ku wanke ba ya ce walaisa kadhalika wannan sun jahilci ma'anan ayan ba haka Allah yake nufi ba bal huwa atfun ala ghasl al yadayn wannan wawun din tana dori ne akan wanke hannaye kun fahimta kuma ko a hankalci ai hannu ne kama da kafa ba kai ne kama da kafa ba wa tawajjuhu qira'atul kasri kuma fuskantar da qira'an da tazo da yi malamun dinnan kasra kama kala san'ani kamar da san'ani ya faɗa ce annahu ya hamilu ala maskil khuffaini wannan fassaran yana ɗauka can da Allah ya ce wa arjulakum yana nufin ku wanke kafafuwanku wa arjilikum kuma ku shafi kafafuwanku idan khuffi ne a kafanku kun ga malaman qur'ani ko kuma shine ma zai fi ɗauka saboda ayan ya tafi gamewa in aka ce ta ɗauki wankewa da shafa akan hufi da shafan kai kenan bata bar kowa ba sai da ta bashi nashi aikin kuma shine dalilin ma farratna fil kitabi min shay ba abinda Allah bai sauka alqur'ani ba kama bayyantu kama menene bayyanatu as-sunna kaman yanda aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa tazo ta bayyana haka wa huwa ahsanul wujuh wannan kuma shine mafi kyawun fuskantarwa na fassara da za a yi ma'ayan allaji tuwajjahu bihi qira'atul jarri wanda shine za a fuskantar da kira'an da tazo da yin kasra a cikin ayan na arjulikum ba arjalakum ba an fahimta intaha yace karshen bayanin sa kenan kina anan wannan raddin daidai mun gamsu cewa kawai wanke kafa ake yi kuma mun ƙara samun fa'idar ruwayan da tace arjuli ta shafi ma shafan hufi take nufi saboda haka goban dan shi'a ya tsare ki kina da hujjan da ba zai tafi ba kuma bari ku jona abu mai ban sha'awa duk wanda zai zo ya soki sahabban annan sallallahu alaihi wasallam ba aikin su bane wannan muke karantawa duk wanda zai ce maka ai sahabi ya kuskure ai sahabi ya laifi kaza kar ki tsaya dogon turancin kaza kaza ki ce mishi a ina ya kuskura in dai alqur'ani ne ku rike wannan in dai alqur'ani ne Allah ya faɗi cewa sahabi ya kuskure kun gane to Allah bai wuce wurin sa ya faɗi gafaran da ya mishi ku duk ayin da Allah ya ce sahabi ya kuskure ni ban ma sha'awar in kawo amma kun za ku iya kawo ku kawo za ku gani in za ka kawo ayin da ta ce ga kuskuren sahabbai to Allah bai wuce ba face ɗayan biyu ya faru ko kafin ya faɗi kuskuren ya faɗi gafara to kuma an gama bukata ta biya ko kuma da ya ce sun yi kuskuren kuma sai ya faɗi gafaran da ya na kuskuren to shi kenan ai ba sauran kes kuma ko yawwa to wannan yana cikin asubul mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da tamanin sai martani na biyu malam ya ce annal qur'ana la yufassiru bil aqli khassatan fi masail al ibadati kwarai da gaske annal qur'an shi al qur'ani la yufassaru ba a fassara shi bil aqli da tsuran hankali khassatan tsantsa wai a ce hankali za a sa fassara al qur'ani ai la fargan daji to me bambancin ka da Allah kenan in za ka gane me amfanin saukar ma da littafai in hankalinka zai gane me sai an turo ma annabi ya koya ma kun fahimta yawwa ba fasara qur'ani da da hankali wani ce oh my god 10 days ba a yanke kumba ba me layya ne yace it's very dirty ka zauna and this ko da ku yi dan rubiyun wannan hukuncin ce ai ba wurin mu bane annabi ne kun fahimta ce 10 days ba ba aski ba yanke kumba so why sai na ce to yanzu kai magana da ka ce why ba kai challenging ba ko sai ce ana Umar anan is there any proof na ce akwai ce me shi na ce ana nuna ma kabari in zaka zaro zaro haka zaka koma aikin ka zai kwace ka ka koya tun daga nan ya ce lal na yadda ya ji bacin lahira bai so ya ce ya yadda to sai gashi kuma ku tun da ku gane mumini shi yasa in zaka yi da'awa ka je hankali in mutum bai gane ba kai hakuri da shi akwai bambanci tsakanin wanda bai gane ba da wanda ya take sani wanda ya take sani kusa ake masa wanda ko bai gane ba duk girman laifin shi haƙuri ake yi ku fahimci wannan yana da kyau a rayuwa har a mutane masu ƙinka wallahi wani masoyinka ne amma kai ka ɗauka makiyinka ne saboda shi ya jahilce ka ne ko an ba shi wani conception an ba shi wani tunani na daban a kanka yana buƙatar lokaci mai tsayi ya rayu da kai ko ya ji maganganunka ko ya mu'amala da kai haka haka abin yake akwai mutane da yawa masoyanka ne in baka yi wasa ba za ka yi ta tattaka su kuma wallahi masoyanka ne masu ƙaunarka to haka musulunci shi ma yake buƙata wanda bai sani ba duk girman laifin shi ana haƙuri da shi a mun karanta da ku ana fiqihu tunda duk fikihun ai muke yi balaraban ƙauyen da ya shigo masallaci ku duba fa annan sallallahu alaihi wasallam yana shiga madina fa masallaci aka fara yi ko gidan kansa bai nema ba masallaci aka yi duk wuyan da aka sha an gama masallaci sabai sun wahala dukiyansu lokacinsa sun yi gini kawai balaraban ƙauye ya shigo ya je can angul kawai kwaba wando ya fara fitsari kaga a hankalce ai ba ka taba daukawa mu ko alfaru ka zo kai mana fitsari a tsaye kam gaskiya la mu casa ka sai dai in mun fahimci baka sani ba sai mu hakuri shine kawai gaskiyar magana ballanta na masallacin Madina yazo ya fitsari sahabbai suka rinka zaro bulala wasu ma adda suke ciruwa da abin nan suka tinkare shi ga can a angul Allah sallallahu alaihi da ya gani suka zabura sai ya ce ku tsaya ku tsaya ku rabu da shi kuma fa ya wai goya ga shi ake nufin a kamo inda aka gane asalin bai sanin bane dan Allah ko kofan bayi kika manta ba ki rufe da kyau ba kika ji yara sun tashi bacci za su taba kofa kike yi miƙewa laki ko ki wani tun daga kirji kina tsawa to amma shi kawai sai kafe bawan Allah ya ci gaba da bawalin shi karshen ka gane kawai dan bai ma san me a wata duniya shi yake rayuwa to sai da ya gama tsaf da yake Allah ya turo shi ne bisa wata hikima da dalili da kuma ilimi da yake so sabbai su samu sai annan sulasa ya ce masa bai ku je ku ɗibo ruwa guga ɗaya ku zuba inda ya bawali ku ga hikima annan sulasallam da ta tabbata za su kamo tsayawa zai su zo su bige shi me zai yi to yanzu idan a nan kaɗai zai fitsarin sai ya bi duka ajin nan da fitsari don haka matsalar da za a iya magance ta da guga ɗayan yanzu sai ta ci duron biyu kun ga hikima ko shi yasa wani ko yana taba ka ka kyale shi in ka taba shi gwalandu zai zama urji ne kawai rabu da shi ba san ko kun gane ba ana zagin ki ana rabu da su aikin isa ne suka yi duk da ai yana da cin rai ko kyale su ana nan wata ranar da kansu za su bari da kansu za su haƙura su bari amma kin ce sai kin rama to yanzu ƴaƴanki ma sai su gaji fitinan nasu ta gada makwabta su ɗauka ƴan garin ku shikenan an ba ta goma ba a gyara ɗaya ba to kuma kai a rayuwa shikenan rikici za ka yi ta tayi ba ka da ranar gina kanka kakkanin ka rikici da mutane wanda ya zama dole sai kai rikicin to kai mai ta dubu ku gama ka tsura harsashi kawai ku gama rikicin a wuce amma kakkai riko kakkai riko riko bai da kyau in kuma za ka yafe shi ya fi in za ka yi haƙuri shi ya fi shi yasa annan sulasulan da ya zo ya ce musu gashi gashi me ya faru ina so ku gane magana ta ta ɗazu ita ce dai point ina kan kumanta wani masoyinka ne ba ka sani da annan sulasulan ya ce musu su sa ruwa da ya gama bawali ya ce zo bawan Allah ya ce nan masallaci ne ba a yi shi don bawali ba an bashan Allah da sallah da kaza da kaza ake yi me ya ce shi mutumin ƙauyen Allah ka yi mun rahama kaga ya ƙara daɓa ta ko da dai ya ji tausayin kanshi ne amma in ni ne zan fara cewa Allah ka ƙara mu annabi daraja sannan ni ka yafe mu saboda na san in ne haka tuni an bude kofar ta wannan zuwa za ta shige kun fahimta sai ce Allahumma arhamni Allah kai mun rahama warham Muhammad kai ma Muhammad rahama yanda yaji kaina ya nuna mun gaskiya to su waɗancan baradan fa yace wala tarham ba'duna ahad da kai mana rahama Allah rufe sauran duk su wuce can su ci bugu Allah su lace subhanallah haba bawan Allah ka tsuke abin da ke da fadi ya sami ni da kai da aljanna sai ta zama mana kango ya sami da ita ai aljanna da yan uwanka tafi dadi ba ku ji masu imani ba Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin mene alhaqna bihim dhurriyyatuhum ai dadin aljanna kaga dan uwanka dadin aljanna kaga danginka dadin aljanna kaga abokinka malam sai aljannan ta zama sharholiyan ta gaske ba irin ta baba Buhari ko ba haka bane eh baban mu dattijo yana can dauraye shiru bawon Allah Allah ya ƙara lafiya da tsawon kwana Allah ya sa a gama lafiya an fahimta ko to wannan shine a muhalli shahid kun ga wannan sahabin da ya kuskure ai a matsayin maki aka kalle shi amma yanzu tuban shi ba karuwan ne ga musulunci ba karuwa ne ga musulunci sannan kuma ga sanadiyan shi an ƙara samun ilimin cewa fiqihu kaza ruwa na maganin tsarki kaza bawali idan ya kai ga ya bushe ba a jin zar ba a jin zarnin shi ko da akwai asar ta alaman shi a gurin ya halatta ya tsarkaka dadewan shi a tufafi ko a ƙasa da ke tafiyar da jin wani odo ko kaza yana tsarkake shi ko ba a sa ruwa ba na san shi ma wannan fiqhun kila kun manta shi an gane an gane wannan kai yana daukan watanni amma ko kan wata kuma yarinyar ta ta dinga banka butsa ta ce malam ma ya ce ba laifi a'a malam bai ce ba laifi ba yanzu mun fahimci maganar malam yace qur'ani ba a fassara shi da tsuran hankali khassatan musamman ma a ce za a fassara shi da hankali fi masailil ibadat a cikin matsalolin da suka shafi ibada kas salati kaman sallah kaman sallah a in kace za ka fassara da hankali sai ka cin an ruku'u ka adawa tsaya kawai aje sujada yafi sauki ko ba haka bane in hankali ne haka zaka ce hmm? ko tahiya ba sai an yi biyu ba kawai a hada addu'a biyun an dago an huta wani zai ga maka haka to ba a yin haka ibada ya ce salati kaman sallah wal wudu'i da alola wa ghairiha da ma wasu da ba mu ambata ba hatta ta'tiyas sunna ana jira ne hatta har sai ta'tiyas sunna an samu shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam as-sunna ma'ana ku ko maganan shi ko aikin shi ko akai bai hana ba akwai sanna akwai sunna takririya abinda za a yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba to ana iya daukar shi a matsayin sunna almubayyinati li hadar rukun wanda tazo tana bayyana wannan bangaren mai karfi na ibada wa min hadha amsalatun kathira a cikin wannan magana ko akwai misalai masu yawa fil qur'ani wanda suka zo a cikin alqur'ani bayyanaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yazo yayi bayanin su a cikin hadisansa mu dauki misali tunda sallah yace minti biyar to tunda sallah sunna yace sallar la'asar wa ya gaya maka ga lokacin yinta hmm? sunna hadisi ko ba mun karanta a cikin bugu ya tukulli muslim ba mun yi shi da kumba kumanta ba mala'ika jibril ya zo ya ce ma'anin sulasulan ga lokacin azahar shi ne yanzu la'asar ta yi ya tafi ya dawo da magariba ya ce ga lokacin magariba har sai rana ta yi kaza to hadari ne? oi to ai zan yafe maka biyar ɗin nan to a bari mu cike na ɗauke saboda gidan TV amma na ukun nan to za mu tsaya insha Allah jama'a kun gane ko sai malai ce akwai hadisai da yawa wanda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ne yazo ya bayyana su wa misalun ala zalika misalin kuma wannan shine dai abin da muka karanta na ghuslul qadamaini wanke kafafuwa guda biyu faqad taqaddama dalilu hamina sunna dalilin ya inganta a sunna mun ji hadisi Abdullah bin Abbas ko da sauransu sai na uku wanda za mu tsaya a kansa shine wa in aradu istikhdamil aqli idan kuma har wanda suke mai da martani akan cewa shafan kafa ake ba wankewa ba kun san da akan sa muke wannan dambarwan wanda suke cewa shafan kafa ake ba wankewa ba in suna nufin su yi amfani da hankali ne a wurin shafan kafa su ki wanke kafa taqulu lahum sai ka ce musu inna batinal qadami to ku masu shafan kafa kuka ce ba za ku wanke ba batinal qadami ai ƙasan tafin ka can tafin ƙafa wanda kake ɗaura shi a cikin takalmi aula bil ghasli shi yafi dacewa inda za a wanke a ce shi za a wanke dan shi yafi taka datti min maski zahiril qadami sama da shafan sama da muke yi lokacin da muka shafan saman da kuke na kafa kama yadda una kamar yadda suke ikirarin cewa shafan ake yi wa idza qalu idan suka ce maka to a ya zaka ce mana mu shafi ƙasa ne ba sama ba fa ma banul jawrab to shi kuma safa fa me yasa ku da kuka ce mu shafi ƙasa me yasa kuke shafan saman safa kun gane yuqalu lahum sai a ba su amsa a ce li anna mashahu ai shi saman safa na kufi da kaga muna shafan sama shi wannan qarsabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ne tabbatar da shafa ake kaiwa ce ka shafa kun gane wal ghaslu sannan kuma wanke kafa da kaga muna yi sabata fi sunnati kama taqaddam shi ma tabbata a sunna kan akan hadisan da suka gabata muka fada so da haka dai ba dalilin shafa wankewa ake yi Allah ya sa mu dace naju ba matsala ai huffi shi ma ana sa shi kaman takalmi kin gane kawai dan kai gudun datti ko lalacewarsa ko na abu da zai cutar da kai daban amma a shari'a ba laifi bane eh ya halasta ba laifi bane Allah ya sa mu dace akwai ɗaya daga cikin ƴar uwanku da za ta aurar da diyarta ko Amira ta sanar da ku to insha Allah an ina akwai batun waliman yana nan a disan Benu ne a kun yi maganan Benu an samu to a sultan bello insha Allah ranar alhamis ko da wani lokaci ne to karfe hudu bayan la'asar dai insha Allah idan haka nan za mu fara dauran mu ranar litini ne ko ka daɗe ran litini insha Allah za mu yi daura talata in balan je kurmi mashi balan sanar kila za mu yi litini talata laraba an fahimta in kuma nan ne kuma mashi za mu yi litini da laraba ra alhamis sun sai mu haɗa sultan bello insha Allah Allah ya sa mu dace Allah wannan darasi na nawa ne zan tashi na takwas na'am menene ya waje Oke, eh kwarai. Akwai cibiyar Allah daga Gombe cikin waɗanda muke tafsiri da su, ta aiko ta ce da Allah tana roƙon wannan majalisa sa ta addu'a shekaransu ashirin da biyar ko makamanci haka da aure da mijinta amma har yau bata taɓa samun haihuwa ba so muna roƙo Allah ta'ala ya bata kuma ya bata ya bata nagari saboda ba haihuwan bane mai aka samu ne an fahimta ko to muna roƙo Allah ta'ala ya baki haihuwa kuma ya sa mai albarka za ki samu da ke da ire-iren ki da suke neman haihuwa ɗin Allah kuma wanda ya ba su ya shirya musu abin da ya bada ya sa su rayu akan shari'a a kuma ta hakuri kada wannan ya sa a saki hanya a je wurin wani Allah shi ke badawa sannan kuma alzumci istighfari istighfari na bada haihuwa فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا أقبا سيتشي ويمددكم بأموال أقبا سيتشي مي وبنينا وانا شيني دليل وبنينا شيني دليل يوم استغفارنا بعد حيكوا Allah ta'ala ya bamu nagari kuma ya raya sa kan shari'a ya sa wanda mu da annabi duka lami alfahari da su da al'umma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah